الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau a tabarin daren lahadi sha tara ga watan zulka'ada shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da shida bayan jira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha bakwai ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya idan ba a manta ba mun gama da kitabul wasaya kaga kun bani takarda mai rubutun na a kai baki ƙarai kuwa kai baki ta da baki ƙauyawa ne ko kai ma ɗan uwan zai shine malaman hadisi sai su shakka rauni kaga idan an zo yanzu wannan gabar yanzu ko hadisin ku gaba ɗaya yana da rauni domin kun saba wa tikat sauran gaba ɗaya jama'a kuma tikat to shine sai a zo a ce akwai juzuzi a taku ruwaya gaba ɗaya su biyu ne ikhtalafa na'am ana ku littafin to na dizi ne bare ko kuma kuna kai dai bare da yin da kan kazu yawa azulubu wa zulubu kafi ko ba ni ba yawa ko an tada ma kai ne na ji masu karɓar danki ‘yan biki. A na zan miki har muka inda da akwai wani ragowa a lokacin haɗin sharhi da muka yi da wasu za su ce ai ba a gama ba. Yawwa. Za mu tashi kitabun nika. Littafin da zai magana a kan aure. An gane ko? Yawwa. Saboda haka kamar yadda aka fahimta wato a luga idan aka ce annikahu ana nufin al'aqd ko kuma a saki kalmar a ce alwada'u kawai an gane ko kamar yadda ya tabbata a cikin alqur'ani gurare da yawa cewa duk inda ka ga annikahu a cikin alqur'ani duk inda ya zo ayoyin da suka zo to abin da ake nufi shine al'aqd daura aura amma banda guri daya na cikin suratul baqara da Allah yake fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghaira a wannan gurin ana nufin alwada usaduwa aure yake ne ai hatta ta zuki usailatahu wa yazuqa usailataha wannan shi yake ne shi kuma aure ya tabbaci ne a cikin alqur'ani da sunna da ijma'in malamai kamar yadda qur'ani za mu dauko ayar wa faqihu ma da balakum minan nisa'i masna wasu latawaru ba wannan ayi tana bayani akan ku yi aure ku auri abin da ya muku daɗi na mata ku auri biyu ko uku ko hudu fa in jibtu ma la ta'dilu ba wahidatan aw ma malakat aymanukum Allah ya fara da wato a auri mata biyu ne saboda masalih da yawa maslahohi da yawa wanda in ma ba san a karanta ba a waƙi'iyan za a gan su domin yadda aka sani cewa da yawa sai daga cikin dalilan shi ne kaga maza su suke fita yaki a kashe su sannan zai ramdo maza an suka yi karanci albaja za ta afku tsakanin mata kenan sannan mafi yawanci Allah shi ya san gawa fari amma su kansu matan sun gama sawa a ran cewa kar ya mutu ya banni da yara a iya wannan tunanin da yawa har an tafi da shi cewa maza suna riga mata mutuwa ana da wannan tunanin an fahimta da kyau ko shi za idan ta zo za ga ko da fiye da ɗayan ne zai ta competition tana kokarin da tara yaya da yawa domin ta mallake gida misali duk ana iya samun wannan abubuwan shi yasa kullum maganar da muke cewa mata suna cewa ciwon ƴa mace na ƴa mace ne amma masu hikima sun ce ƙarya ne ciwon ƴa mace na ɗa namiji ne dalili kuwa shi ne domin za ka ga kawai wanda kuke tare kina tausayin ta kina jin cewa Allah sarki wanti ke ya yi uku ita har yanzu wata aure ba inda ciwon ya mata na ya mata ne sai kike muje ke karo da ita ku zauna kaga ciwon ya mata na ɗa namiji ne domin wannan wani ɗa namiji ne zai zo ya ga halin da take ciki maybe ma mutuwa aka yi aka ban mata yara biyu ko uku ya zo ya aure ta inda na ya mace ne ke yanzu da yake tausaya mata ke mutum ke auro ta mu amma wani zai zo ya tausaya mata shi yanzu ya dauke ta ciwon ya mace na ɗa namiji ba na ya mace bane yawwa to saboda haka wannan shine kaga Allah ya gaya mana cewa a fanki ma da balakum aya ta gaba kuma Allah cikin suratul nur yake wa yanki aul ayama minku wa aurar da gwagwaran cikin wa salihin min ibadikum wa imaikum da nagartattun bayi cikin wato lafiyayyu cikin gwagware maza ko cikin bayi maza da mata in ya kunu fuqara yughnihim Allah min fadli in ma talakawa ne ba su da kudi Allah zai wadata su daga falalarsa abin da ake so kawai a aurar da ka aura wa ɗanka mai zuciya ba mai kuɗi ba mai zuciya shi ne wanda za ka ba zai ba ɗanka da yunwa ba za ka ga tana auren mutum talaka mai rubin asiri amma duk wanda ya ganta zai ɗauka mai kuɗi take aure domin baya barin ta da yunwa mai zuciya ne za ka mai mai mai baro yake tura yana ce da wani abu amma ba zai taɓa barin gidansa da yunwa ba wannan shine mai zuciya ne ba mai kuɗi ba sannan kaga Allah ya gaya mana wala ta fala ta dudu hunna an yankihna azwajahun kada ku hana su ta auri mazajin su akwai ayoyi da yawa da suke bayani akan falala aure bari mu ji cikin hadisin na zo ni bayani akan manufofi domin shine a hammu mafiya yawancin matasa yanzu suna aure ba manufa shi yasa ake samun matsaloli a kan auren to amma da na kalli hadisin farko na ga ya kawo hadisin da yake bayani akan manufofi wasu na ce to na zo kansa in yaso na fito da wasu daga cikin manufofin an abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda shi ne hadisi sani ba da salatu li'a hadisi na 302 Abdullahi da Mas'ud Allah ya kara masa yadda yake kala kala da na Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo kira da mun Allah tabbata a gare shi ya ce da mu ya ma'ashara shabab ya ku jaran matasa daga shekara sha bakwai zuwa talatin da biyu da ku muke sha bakwai zuwa talatin da biyu eh domin daga talatin da uku a lokacin wannan shine matakin matakin samartaka sha bakwai zuwa talatin da biyu a wannan lokacin shi ne ake jan hankalin ya ku taron matasa daga talatin da uku kuma zuwa arba'in da biyar wasu suka ce zuwa hamsin wannan kuma an shiga wato gwarzantaka daga hamsin zuwa kasa kuma an shiga matsala ta dattijo an fahimta da kyau ku to a wannan gabar ake jan hankalin matasa ya ku taron matasa kuma za ka ga ƴan aljanna ma an ta shiga aljanna saboda wannan shekarun suna da mahimmanci a shekara talatin da uku uku za a tashi saboda marhala ce ta lokacin da mutum yake jin ƙarfi shi za muke yawan faɗa idan kana zaune da iyalinka kuna zaune in dai ba larura ce ta ƙure ba ka yi haƙuri da wautarta da yarintarta sai ta yi shekara talatin da ɗaya da biyu kuma ka sake ta wani ne zai more da ba kai ba domin a wannan shekara talatin da uku a wannan lokacin suke cika wato martaba irin ta su ma a wannan gaba idan ka haura nan ne wata ne ke gantaka ba shi ne ka san da wahala ta jera kamar namiji ne in yi arba'in ka ga ya shekara arba'in har yanzu ja ja ja ne shi mai ruwa uku to da matsala da yawa wasu za ka tayi ɗaya biyu tana na uku ko biyu kawai ya sake ta lokacin da za ka fi mawuliyar da ka sake ta in dai ba wai abin da ya fitira ba gwara ya hakuri tun da an kai wannan gabar to annabi ya ce ya ku taron matasa man tada minkum alba'a duk wanda ya samu ikon ba'a a cikin ku alba'a malamai suke ta fassara ne ba'a wasu malamai suka ce abin da ake nufi da alba'atu shine wato ikon saduwa da mutum shine ba wasu suka ce ni da wannan din amma da ɗawainiya ta yau da gobe kana da abin da za ka iya rike ta shine ba domin kaga an kasa aure gida-gida akwai inda yake zama wajibi akwai inda yake zama haramun ma ka yi auren akwai inda yake zama mustahabi akwai inda yake zama makruhi wannan matakan guda biyar na musulmi na shari'a bal hukmu wajibun wa mandubun wa ma ubiha wal makruha ma ma hurima ga wayannan biyar din duka aure ya shiga kowanne kilas akwai wanda in ya zo yanzu ya ɗauko aure za a ce haramun ne ma yi saboda wasu dalilai akwai wanda kuma wajibi ne tilasta masa za a yi ma to sai annabi ya ce fa inna hu aqaddu lil basar domin shi ne mafi rizqi idan abin da yake sa wato idanun su rantsu mutum ya daina kalle kalle na mata a waya ko a fili idan biyu na da aure shi ne malamai suka ce to idan yana da auren kuma har yanzu bai daina kallon mata ba za ka ce zai karo ta biyu domin har yanzu ba su yi shi wani zai zama kalle kalle ya yawa idan har yanzu guda biyu ne kalle kalle ya karu sai aka ce ya karo ta uku idan kalle kalle ya karu har yanzu bai daina kallon mata ba yana da mata uku to ya karo ta hudu idan kuma guda hudu har yanzu kallon mata yake a wannan kuma sai dai a shafa mata ya yi masa addu'a da wannan ɗabi'a ce cuta ce da shi cuta ce da shi domin a ɗabi'ar namiji dama abin da ya sa ka ce ya fara da biyu uku hudu da wata ɗabi'ar namiji ba rayu da ke so shine magana da miji kuskure ne mace ta rika ihu a gidan mijinta tana cewa in zai ƙara aure tana faɗa akan cewa bai karasa ni karasa ni me karasa aure wannan kalmar ta ku kuskure ce domin idan ya gaya miki abin da ya rasa tun fuska ne ke a gurin yawwa tun da yake da Allah ya ce ya ki kyale ki kawai aikin fuska ne duk ka zaunar da matar ka ce saboda ba ta iya kaza zan yi kaza saboda haka tun da bai gaya miki ba ki shiru la tasalu an ajiya ali jubda lakum da su hukum domin idan ya faɗa wannan abun mata suna da riƙe abu za ta yi ta juya kalma ko bayan shekara da wani ta ce kaza kake mata ba saboda haka ki kyale ki kawai tunda bai faɗa ba bashi a nan kuma wani kuskure da suke yi na biyu shine ji a ruwa ce ita ta ce malam ni ba auren da ba na so yi ba amma wanda ce ba na so ya aura sai dai auri wanda ke za ki auren ke nan bashi ba shi Allah ya zuwa ya ma ɗa balaku abin da ya muku daɗi ba abin da ya miki daɗi ba ke abin da ya sa ba na so ya auro ta gidansu ba su da tarbiyya ke tarbiyyar sai ta sa shi kike talanta san miji zai ƙara aure abin da Allah ya sa shi saboda haka ya kamata mu lura kuma kun san wani abu yanzu mace za ta ce kun bambaki akan in za a ƙaro aure amma idan da ita za a ƙara a ta biyu ko ƙanwata ita ce mai rabon kaci duk inda haka je kuma za ta gaya mu cewa da Allah a sa ta addu'a saboda gidan da za ta shiga gidan abokiyar zama ne wai ba a san halin ta gidan ba ta gidan ce wani kirki ba ita ba ba ta su ba muna faɗan wannan ne saboda ya zama dole domin muna da ƙanne muna da yaya kuma mu ma ba mu san inda halin mu zai kaya ba yawwa saboda haka shi karatu bai ɗaya yaro ne bai ba ɗaya babba dole sai ya biyo ta kan kowa ka gani wani ya kawo min invitation ya yi zai kara aure na ce to Allah ya kai mu wai na insha Allah bikum lahiqu shi ne kawai saboda haka ko da yaushe ita shari'a idan ta faɗa abu za ku ga akwai hikima kuma ayran nan na faɗa a wani karatu na rantse da Allah ina kuma lalatawa a karatun mu ne na wuce fadi bin jama'i duk yadda matar ka take son ka wannan karatu ne yasa dole a faɗa duk yadda take son ka akwai wata kwantena ta soyayya da biyayya da ta koyi da ba za ta taɓa yi ma ba ta kaɗai har ka mutu ba za ta zaro da bajiran da ta rika wata a gidan wannan ɗabi'a ce duk kirkinta akwai wani kwantena ta kirkin da ta ɓoye da biyayya da ba za a yi ma ba domin ita kaɗai ce in kana so ta zaro da to sai da ta ga wata ko ta ji labarin wata za ta to za ta ɗauko da yanzu ta juye ma wani kirkin akan na da hakuri za ku yi mata yau karatu akan ku yake eh ita gaskiya haka take kulil haqa wa law kana murran muna da ganne muna da yaya muna haihuwar yaya ba mu san inda za su je wa dole mu faɗa abin da yake daidai yawwa saboda haka wannan shi ne kuma jin wannan ko ke kare zaki mata a gidanki zai sa miki saukin zuciya akwai wanda Allah ya rubuta ita kadai ce za ta mutu a gidanta amma idan ta rike wannan cutar ta zauna lafiya ko ba za ta dora kawayenta a keken bera ba sai ka tana ba da shawara mai kyau wannan shi ne dalili to kaga sai ya ce wa ahsanul farji kuma ya fita kaga ya Allah cewa yi wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum kaga ya mu'mine maza su rinse idanunsu sannan su kare farjinsu haka kuma kar ma za su dauka da aka ce matasa iya maza ake nufi dan ma a cikin nuru ai Allah ya kuma cewa wa qul lil mu'minati yakbudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna su ma ma da aka yi musu da rinse idanunsu sannan su kiyaye farjin su kiyaye farjin to kaga annaba ne da zo sallallahu ya faɗi wannan sai ya ce wa ahsanul farji shi ya ba da kariya ga al'aura aure ba shi ya ba da kariya ga al'aura domin ka'idar shi ne kullum magana da ake wanda ya ƙi yin zina dan ba shi da lafiya shi lafiya sai ba shi da gida ba lada ba laki wanda ya ƙi yin zina saboda tsoron ya ƙaibi ko tsoron abin kunya a gurin ya mace ba lada ba alhaki amma wanda ya ƙi saboda lafiyar sa lau saboda Allah ya ce kada a yi wala ta karabu zina to shi za a ba lada domin shi Allah ne yake kar a yi kuma ya ƙi kuma tana da bambanci a yi wanda yake zuwa ya ja wani abu saboda baya sha'awa ko saboda kawai kaza ba lada ba na haƙi amma wanda ya ƙi saboda Allah ya hana to wannan da lada shi yasa da aka zo ana maganar wato annabi Isa alaihi salatu wassalam da aka kirawo shi hasuran wa nabiyyan min salih cikin surati ali imran ai wasu malaman tafsiri sai suka ce hasur shine wanda baya sha'awar mace wasu malaman tafsiri da suka zo suka ce a wannan ai kaskanci ne ba haka ake nufi ba asur shi ne wanda yake lafiyayye amma ba zai zai ciwo sako ba kuma wannan ma'ana ta biyu ta fi kyau ta fi kyau to kaga daga cikin manufofin aure shine ana yin aure ne don biyayya ga Allah karkashin wannan zan faɗa don biyayya ga Allah madaukakin sarki saboda mun faɗa aya a farko wa ayyuhal ayama minkum والسائحين من عبادكم وإمائكم نبي كما الحديث ده muka biya ya ma'ashara shababi ya ku taron matasa man tsana aminkum alba'a duk wanda ya samu ba'a a cikin ku fale ta kawai lalle ya aure kaga umanni ne sai annabi ya faɗi da ni ne manufar fa in manufa ta biyu fa inna huwa abdu lil basari manufa ta biyu kenan ku kiyaye wannan duk wanda zai aure kiyaye wannan ya haddace su zauna a kwakwalwarsa wata kila mu rika nanatawa ba kamar yadda muka kitabul buyo ai za ku mun tanana to wasu abubuwa har wasu suka rike aka abubuwan da in suka faru a kasuwanci haramun ne to wata kila shi ma kafin mu gama babu kullum mu nanata manufar aure domin duk wanda yake karantarwa a yanzu ya san aure yana shan wahala domin da yawa sun yi ne ba manufa shi kuma aure idan kai da manufa to za ka zauna lafiya duk saban da wajen ka za ta yi ma saboda kana da manufa za ka za ku zauna lafiya ba za a rika jin kanku ba a cikin family ku goma da kai aure a gidanku sai ka ga har misali ake da gidanka kai kuma ba sabo ne ba ma ba ana yi amma saboda kai da manufa kai sai ka ji da an ka tsara ma yake kana cewa shi wani kaza ce ba ka ganin gidan kai ba ka ganin yadda wani yake zaune da iyalin sa lafiya kai ba ne ma zaban ba amma kai kana da manufa shine bambanci idan mutum ya kiyaye wayannan manufofin wallahi zai zauna lafiya lau a gidansa amma ba ka kiyaye manufofi ba to za ku je ji ba za a ta kai kara gidanku an san karar da an ga wayar da hankali ta gaye kuma san raba ku kuka zuwa rika lafiya yar ka tazo gida lafiya je ko kai ba za a tambaye ki ba amma da baban ki tazo ba mai gidan zai ce lafiya je ko domin ya san ba ku zaman lafiya me yasa saboda ba manufofi to wannan na so matasa mu riki cewa duk kullum aka zo karatun kitabun nika in sha Allah mun bambanta ba za mu rika mai mai manufofin domin su zauna a kwakwalwar mu wannan yana sa aure ya zauna lafiya a gidan aure ba malaman mu manya ba ko mu almajirai ɗaliban su na ƙasa muna samun matsaloli na matsalolin aure sun yi yawa wanda da yadda ake zuwa a ɗaura aure haka ake zuwa a yi bayani a dalati liƙa wallahi da sai ya gudu auren da kansa da mutum ne da duniya ba gari saboda yadda ake wahalar da shi saboda haka ya kamata mu lura da kyau mu kiyaye saboda haka wannan ita ce manufa ta biyu a kafin da yana sa yana rinse gani gaskiya ne in mutum yana da aure za ga kalle kalle zai rabu a gurinsa duk wani gabar da da wata za ta zo za ta yi da rike a waje zai ga kai haushi take ba ka ba burge ka take ba ba burge ka za ta yi ba kwata kwata wa hasan lilbaji kuma yana kiyaye al'aura manufa ta uku kenan ana yin aure ne don karka fada jina shine manufa ta uku kaga um manufa ta hudu kuwa ana yi ne don neman lada don neman lada domin annabi alaihi salatu wasalam ya ce wa fi budi ahadikum sadaqa ka je ka tare da iyalinka ba sadaka ne duk abin da za ka yi wa iyalinka na aure sadaka ne ka faranta mata kai duk wani abu da take bukata na aure wanda in kai a waje sai ya kai ka kotu ma an yanke ma hukunci amma a nan idan kai kuma na da Allah zai baka ai dai da za ka gane aure yana da albarka duk waɗanda za a yi aure yanzu za ka iyaye da kan suke siyowa ƴarsu gado kuma an tashi siyo bulu ba guda ɗaya za a siyo ba guda biyu za a siya ko sama da haka me ake so a gaya ma yanzu a ke su kwanta su biyu a gidan su ko da karin ba yadda su kwana ba ko ba haka bane ko hakan da hoteli suke suna shekara bakwai za a raba gimfadin kowa ya kama gabansa amma yanzu bulu biyu kuma an san wani kato ne zai kwanta a kai kuma an yadda to ana yin aure da wannan manufar wa bi budi ahadikum sadaqa shine ka kilo kuma hadisin da annabi ya ce wa adama ta ja'alu fi fi mar'atika annabi ya ce har abin da zaka sa a bakin iyalinka ba uban da zai zo wucewa ya ga yanzu kana da ce da yarsa ka dauko ice cream zaka bata a bakin iyalinka wallahi wani wani mukalafa ce zai ba amma nan za a kai abubuwan da duk na wato yaron za ku kai kai ke amfani da shi ita ce amfani da shi kuma an yarda wannan ita ce manufa ta hudu manufa ta biyar ana yin aure ne da ɗaukan nauyi ka sani cewa ɗaukan nauyi ne aure ko shakka babu za ka ɗau nauyin matar domin za a gaya ba annafaqatu wa sukuna wal wada'u li zawji a gurin ɗaura aure da ciyarwa da gurin zama da saduwa aure din naka ne da kula da ilimin da kula da lafiyar da kula da kaza a lissafo ma a ce waliyinka wakilin ka kai in an sai a gaya wa ango domin yana waje bai san me yake ba ana ta shewa wasu na cire mai hula wasu na jamar riga saboda haka bai san me yake faɗa a masallaci ba wannan kalmomin a gaya ba wannan ba aikin ya kamata iyaye su lura da kyau duk wanda aka tura wa litti na mace in ka zo masallaci ba dariya kawai za a yi a tashi ba wannan kalmomin da aka faɗa ba a gurin so ake in ka je ka zauna da yarinya ka gaya mata su yanzu ba kamata yi da zara an daura auren ka ko ba kana zuwa gidan ka ce ina wanti ko wanda suka tura ga wani ci ka ce domin je na mun dawo saboda haka a kirawo ta a gaban a gaban iyayenta ka ce to daga yanzu ke matar wani duk abin da za ki kafin awa ɗaya ɗazu yanzu idan kika yi wani abu a ƙarƙashin mijinki kika yi a gaya mata wannan ko da cewa ba za ta rike sosai ba amma za a kuma nana ta mata bayan an kwana biyu a ce kuma wato duk wani abu da ya taso nan ko da yake yanzu yana karkashin sa duk abin da kika yi yanzu yake ta aure ke da Allah a gaya mata cewa a gaya mata iyaye cewa saboda haka yanzu ku sani cewa nauyin ta ya koma kan mijinta ba ku da hurumi yanzu ku dauke ta ku za a kai ta guri kaza ba tare da ya sani ba duk wannan abubuwan sai an faɗa da ka koma ana daura aure kai ma namiji ka kira waje a gaban iyayensa kai da aka ba wakili ka ce to yanzu an na karɓo masa aure to ya zo ya karɓa abinsa kai ku yi barkwanci to saboda haka aure na karɓo ba zo ka karɓa abinka saboda haka sani cewa da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza yana kanka kuma karmuci karmu gani ana na damar wannan shi zai janyo ba za ku ji labarin kai wakili sai dai ka ji labarin kawai ya saki ko ba ka ke yi ba sai dai ka ji kawai ya saki a ce ya ce wallahi shi ma bai sani ba bai zo ya to duk wanda ba zai iya dauke ka da wannan mutuncin da wani matsala ta taso babba zai iya neman ka wakar ka karbo ma aure wanda za ka zo matsala ta faru kai sai man waya ki dagawa kar ka karbo masa aure wannan kalmomin na yawan lalata su duk wanda baka isa da shi ba matsala za ta faru a kawo ba a kara ka ce to bari ki kirawo ki ku kyale shi kana daga waya ka kwalla ba kira yana kallon biskol ɗinka kai man biskol hamsin bai kamata ya karbo ma aure ba in kuma ka karbo ruwanka saboda haka iyayen mu su lura da wannan da kyau saboda haka aure ɗaukar nauyi ne da uwa da yaya annabi ya ce man ala jariya daidai hatta ta mu duga za a yau malkiyamati wato duk wanda ya kiyaye kiyaye ya kula da yaya mata ta san ɗaya daga cikin abin da ya sa aka ta nana da yaya mata da a jahiliya ya masa aiki ba a san ya mace to sai annabi ya ce duk wanda Allah ya ba yaya mata guda biyu ya kula da su ya ba su tarbiyya har ya aurar da su za su zo rana alkiyama su zane mai hijabi daga wuta a wata ruwa ya ce ai kunna lahu sitran minan nar za su zame masa tsari daga wuta saboda haka kula da ya mace ka muka tattauna tsakanin tarbiyyar ya mace da ɗa namiji wanda ya fi wahala ana ta dube amma tarbiyyar ya mace ta fi sauki ita na ta hatsari ne da shi kawai tarbiyyar ɗa namiji ta fi wahala sai dai shi ba hatsari sosai kamar na ya mace na ya mace hatsari ne na namiji kuma bai da hatsari sai dai kawai wahala za ka yi ta fama da shi musamman an shiga a dole can su yi nan a ce ba ba da shi in guda biyu ne wani labin wani ce ta kokawa ta riga raba faɗa kenan wani kuwa ka ce ka ai dole sai an yi rasulun a gidanka kafin a kai wata gaba sai ka riga ɗaukan mataki to saboda haka wannan shi ne manufa ta biyar kenan manufa ta shi ne shi ne ana yin aure za a samu nutsuwa da kwanciyar hankali ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها ba a zo kai aure a ganka gaba ɗaya a burgiti a yayi aure kuma ka ganki da sassa ya fito karfe bakwai tara kun tawo gurin aiki gare ta kuke neman abinci ko ƴan bere ga zaman marasa aure shi ma yana nema wannan aure bai karfe shi ba da matsala gaskiya ai so ake ka fito ka fito kana buzurai sai dai a ga kana tauna cingam bismillah ka ce alhamdulillah domin ka samu nutsuwa a gida ka ci abinci mai rai da lafiya amma ba daidai bane ango ango ya zo da sassafe karfe tara wasu na sai abinci kana ci a gajiya da matsala hoton gidan da kake bayarwa cewa kai babu sakina tare da kai saboda haka a kiyaye ke ma ki kiyaye kula duk yadda za a yi in ma ɗabi'a ta ce na cewa ya fita ya wani abu a waje to ko fitar da yi ya haɗa mana lafiyayyen abu zai fita da shi ai ba shi wannan hoton su suke bayarwa eh domin a wata ɗaya ne a ga ango ya fara laluban abinci a waje gaskiya da alamar tambaya wannan takilan da Allah yake yake akwai ta kai ba ka da ita saboda haka ana buƙatar sakina kamar da ya kawai ruwan ka za ga ka fito da shi har zuwa karfe kaza kawai ruwa kake sha kwarai kuwa kuma yana nuna hoton gidan ka da yadda kake kula da gidan ba fitowa kake a waje ka banta da wani abu da wanka fito waje kai kaki ba yawwa saboda haka manufa ta gida shine akwai bi kwanciyar hankali wa min ayati yarka lakum kuma a shi annabi yace arba'un min sa'ada abubuwa hudu suna cikin jin daɗin rayuwar duniya sai annabi yace almar'atu salihah ɗaya daga ciki shine kaga akwai mace ta kwarai shine ba hannun sai sauran an kawo abun hawa mai kyau gida da yalwatacce amma dai ba hannun jari shine ne mace ta kwarai idan matashi da aka ce ka yi aure yanzu rashin mace ta kwarai ne yasa ka jinkiri wannan ba komai da mutum ya gaggawa ya auro matar da zai zo saboda illa da ake gudu in ka fara aure ka fara da miskol to ka shiga uku in ya ka fara da miskol kai auren ka ba da sa'a ba na farko to sai dai kai ta addu'a amma Allah ya taimaki mutum auren fari ya fara na farko da kyansa to in Allah ya ka buɗe ko ba haka ke to shi sa kullum magana da ake kar mutum ya bi kyalkyali duk da cewa mataki baya gane wannan yara da yawa ai wanda yake da aure baya jin shawara sab illa qalilan minhu baya jin shawara domin ya gama yankewa a gurinsa duk yadda za ka yi ya zo ma bayanin cewa mutum ne ya kirkice sai yayi da ba magana jana ta ka zo ka rika cewa ai jana ta wallahi ba zai da kai ba an ji an gano DAS ne ita ma AS wannan karatun cewa a nan gurin zai nuna ba shi ne tauhidi ya ce an yi aida da Allah maganar tarbiyya muke tarbiyya sai kaza kaza ba wata da tarbiyya ba ta da kaza mai kaza da kaza ce ce ba komai duk aikin da tana son sa za ta gyara sai abu ya faru daga baya kuma zai zo yana cizon yatsa kar ka sake ka buɗe kofar ka kofa auren ka dai wato mara kyau mace mara tarbiyya shi ta za ga wanda zai ƙara aure ta biyu ai za ku ga bai biya gaggawa ba domin ya ƙara wasu kurakuransa da ya yi yanzu ba ya so maimaita ba a zuwa a ce markaza da kar'a ko da matar da mutum ne kirki wataƙila akwai abubuwan da ƴan ramuka ne da ya kamata ya doke a aurensa na fara bai doke ba yanzu misali ko kwanan da mun je gidan wani walima mun mazalarta hausawa ni da malam gani akan ya yi aure wani ɗalibin ilimi ne haka bayan sati biyu sai ga yace mu walima gidansa muka yi a tattaunawa da aka yi akwai wani babban mutum ne ma a cikin wanda suka zo abin yace dama malam haka ake walima muka ce shine walima abinda kuke yi bayan an saura aure da tabbin sunansa sai ya ce to ita wannan walima ana iya biyan bashi da ce tana da hali za ka iya eh ita na da iko za ka iya yi saboda haka yanzu wannan mataki to kaga wannan kuskuren na cewa ya yi lissafin bai walima ba a walima da wani shakin ai kaga wani abu ne da yanzu an gyara maybe yanzu zai kara aure ba haka dai ba ɗaya wani yana zaune a gurin madabi ne yake to shi bai kuma dabi da auren ba ba kuma ta biyu ce yake bai bai ta ba yace amma da ya dawo daga Maiduguri zai yi wannan walima kaga yayi fa'ida yayi fa'ida to irin wayannan kurakuran ko da yake kanana kanana da masu girma zai ga ka gyara saboda haka daga ci akwai nimar wato kwanciyar hankali game da muka faɗa na bakwai daga manufofin aure shine ne nimar yaya domin ta nimar eh na ni'imar ba za ka da wannan karatun ba sai kana hira da wanda bai haihuwa ka ga yadda suke shiga damuwa domin Allah da kansa ya gaya ma lillahi mulku samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha'u aqima saboda haka mulkin zambai da kansai na Allah ne shi kadai yana halitta abin da ya ga dama da yake ya fi liman ya jawo ina ka kuna lura da tadabburar ayar me yasa Allah bai fara faɗar namiji ba saboda mata suke ja ba eh sai da yana bawa wanda ya ga dama zai ba su yaya mata da ya kalla annabi Lut alaihi salam sai ba shi jam'ul mu'annathi salih mata ne zalla duka wa ya abu liman ya shawo suku wasu ko ya ba su maza kamar yadda ya ba wa kamar yadda ya ba wa annabi Ibrahim alaihi salam jam'ul mu'annathi salih ko annabi ya ku zo suke magana aw yuzawwijuhum qur'anan wa inatha ko kuma ya hada musu maza da mata kamar da haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan kowanne tazwiji Allah ya ba kowanne nau'i Allah ya baka bai waki kowanne Allah ya baka ko godewa Allah shi za in ka tashi addu'a neman yaya kar ka baki zaki ba sai Allah ya baka da na kwarai kawai zuwa kai ta ba Allah zaki kai sai mace kai ko kai sai namiji duk wannan ba shi ba shi ne abin bukata ba abin bukata na kirki kawai domin wani ya zo wanda yake nema din namiji yake nema wai saboda ya samu magaji su laraba suna yin wannan ne yan jahiliya saboda wai fita yaki in za a fita yaki mace ba za ta fita yaki ba in za a noma mace ba za ta yi ma noma ba duk wani aikin karfi mace ba za ta yi ba shi sa ba ta san ya mace da yabi niki ke su a gurin su amma namiji za a nemo da shi kuma zai nemo wai baka to amma yanzu kaga ai abun ba haka yake ba ƴaƴa maza nawa ne da ba an duka ne kawai a gidajen ko ba haka bane yawwa saboda haka ba shi bane kawai ka roƙi shi Allah ya baka na kware kuma ga ba hadisi wani abbas annabi yace idan ma tal insanu in kada amaluhu illa min salat in mutum ya mutu aikin sa gaba ɗaya yankewa yake wanda abubuwa uku sai annabi yace sadaqatun jariya kai sadaqa ne gudana bayan Allah duk wanda Allah ya hore wa dukiya ko yaya kai kokari ka ga kana yin wani abu na Allah kar ka soma ya dai girma a shaytani ya idu kuma al-faqara wa ya'murukum bil fahsha kar ka soma gidan ya barka ya yi tsora ka ake kebera in ka mutu gaba wa yayan ka biliyan goma ba lada raba musu zai kuma kudin su ne ba yadda za ka yi amma wannan abin da ka bari a duniya shine abin da za ka amfana muna fada har yanzu ka je Madina sadaka jariya da wakafin sai na Usman har yanzu yana existing maimakon hawa da yanzu ya koma hawa da yawa kuma hotel ma wannan hotel din ya haifar da hotel da yawa na sai na Usman har yanzu yana kwance a kabari lada ake bai irin wayan abubuwan ya kamata mu gina wa kanmu don mutuwa dai ka riga ka sani ba tallaba kai ba kai ba za a ce ba ran da ka zo daga ran da aka haife ka ranar Allah ya baka notice saboda adalci irin na Allah ta gani yanzu wani ka kalle shekara ashirin da biyar talatin da wani abu arba'in da wani abu hamsin sittin saba'in amma notice na tsawon shekara hamsin ka gaya ma ɗan hayar da zai baka notice ɗin shekara sai ma sai ka wanda zai zo wata uku ne za a ce ba ko shida amma Allah ne ya ji baka notice kowa yanzu da notice ya zo a cikin mu kowa wani a nan a iyayen yanzu akwai wani shekara sittin saba'in tamanin ma wannan notice na wannan shekarar ne amma dan arewa ya zo yanzu notice zai baka na watanni kawai wani ma kwanaki ne zai ce gaban magida in ba ka wata ragunan su zo su waje da kai to saboda haka ya kamata mu lura da wannan to mahallin shayi sai annabi ya ce awwalan insalihin ya da'u lahu ko da ne kirki da zai rike ma addu'a kaga irin cin alfarin aure kenan zaka haihu ɗanka bayan mutuwa ga dama an ce amfanin ɗa abubuwa kusan uku ne ɗaya daga ciye ma addu'a ko ba haka bane na biyu ya amfanar da kai domin ka fara girma wata ran asibiti ba ɗanka ne zai kai ka wani abu da kake bukata shi zai je ba sannan na uku shine jin ran da aka kai za a ce Allah sarki alajiwa ne domin akwai kamantejeniya tsakanin ka da shi wannan su ne amfanin ɗa shi ta duk ran da aka cewa Allah yana da ɗaka hararo wa'ina abubuwan ka jingina ka gani abin da ake so a cewa Allah fa kenan cewa ka ga dan ya taimake ka Allah ya hayo kenan da a taimaka ba ya ce lam yalid wa lam yulad saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu lura manufa ta karshe da zan tsaya a kai saboda lokaci wani lokacin ma tsara shi ne kariya daga cututtuka za ga wanda yake da aure matsala ta wannan HIV da wane ne ba ka jin tsoron za a je dai biye biye kake wai za a zo a medical check up za a zo a yi gudun HIV kyauta ka gudu ina za ka ba inda za ka wallahi domin ka san kai iyali iyalin ka tsaya ba wani abu da zai tsorata ka saboda haka wayannan su ne to kaga guda nawa a ciki guda biyu daga cikin hadisin ya fito mana uku ma wa man lam yattaqi domin annabi ya ce wanda bai samu iko ba fa alayhi bis sawmi na ware shi da yin azumi ya rika azumi fa innahu lahu wija'u domin karkuwa ne a gare shi azumi ba in ka kana azumi bai hana ka shawa ba ɗayan biyu ne ɗayan biyu kake yi na farko baka daina kalle kalle ba ka sa waya a gaba kana ta shiga YouTube kana kallon mata tsirara sai ka gama gani ka ce yayi iska kai kuma dan kirki yawa shine kawai ya gama gani ba ko kuma yayi iska shi kuma dan kirki na biyu idan ya zo buɗe baki wato umma ture ne yake duk abin da ya samu stimulant duk sai ya ci ya cika cikinsa to sha'awa ba za ta rabu da kai ba yawwa wayannan abubuwa biyu in su kake yi to lallai za ka ga sha'awa ka ba za ta kare ba tana nan sai ka ga kamar siga ka ba ake amma idan mutum ya dau wannan matakin cewa ya ci abinci sai ta sai ta sannan ya yi da kalle kalle na mata na bibi ko na waya wallahi azumi zai zama magarkuwa shine lahu wijalik garkuwa ne a gare shi to sai yake ne wannan shi ne karshen hadisin fa inna hu lahu ila bi za ku ya kai shi fito da hadisi na daya al'amru bin nikah an umarni da ayi aure na biyu takrisu shabab ko wato an kebace matasa da kauni shahawati fi fi birwadiha domin sha'awa a gurin matasa yan shekara sha bakwai zuwa talatin da uku tana kan tsoro ruwan da tana kan gaba shi da a lokacin ake samun matsalolin istimna'i matabiki a wannan lokacin ake samun matsaloli a gurin matasa an gane ko yawwa sannan na mali yace na uku al'amru bi siyam liman ajaza an nika an yi umarni da yin azumi ga wanda ya gaza wajen yin auren shi za aka ce makaruhi ne kai aure a watan shaban domin kana jab da shiga ramadan kai aure mal abdullah kana yake ka kama invitation sai ta faɗa a shaban din za ka yi aure kai kanin mala'ika waye shi za ka ga mafi yawanci ba ce muku da kabalan kar ku ga wani ya aure kusa da azumi ku ce mai wannan tunanin amma dai illar da take faruwa shi ne mafi yawanci azumin su gurgu ake yi gurgun azumi ce mafi yawanci gurgun azumi ce an gane ko to shi ne malin yake da Allah da yake sha'awa domin yana raunana sha'awa shi azumi wa min al-akl wa shurbi wa jawaz min al-akl wa shurbi ita kuma sha'awa tana samun karfi ne idan aka ci aka koshi يجيج نقول الحث على غض البصر وتعفين الفرج أبار الله يا رجاء منابة كان كاوة بمالا مالا حبيب an gane ko kuma kai da kanki a mota shi da kake a babur haka zo kai maganar ruwa sai ce alhadu ala gabdil basari wa ta'tin al farji an kwade jar wajen wato gabdil basar cewa a rinda yi da kuma a kiyaye farji na biyar a taklifu la yakunu illa ma al-qudra Allah baya dora wa mutum abu sai abin da yake da iko hadi yadda kake so kai in dai iyaye ba sassauta al'amar aure suke ba duk yadda kake da jawa aure ba za ka iya ba kai kuma nauyi kake ji a kai sunan ka hizba kai auren hizba kana jin nauyi wanda ba matsala bane ka tafi kai auren ka kawai in dai kana samu abin da za ku ci ku sha bane mai domin wannan abubuwan da aka tsora wa mutane wanda ba kai da ba dalili shi za ki ta shiga matsaloli malin yake na shida a shari'a su da ce ta haƙiƙi wa tarihin ibad ita shari'a ta zo ne don ta tabbatar da maslahohi na bayi wa tanzimi da bakiyar kuma ta tsara mutane barin ji hadisi na gaba don naga sun daga mun takarda الحديث الثالث بعد ثلاثمائة حديثنا طريق له عن أنس بن مالك رضي الله عنه an karbo daga ayat dan Malik Allah ya kara masa yadda yace an da nabara min ashabi nabi sallallahu alaihi wasallam wata tawaga daga cikin sahabba annabi kira da abin da Allah ya tabbata gare shi wani uhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn nafar shine mutum uku zuwa tara wa isarafna ilayka nafaran min al-jinn uku zuwa tara da da raha tisatu rahadi amma wasu ba shine da yawa إن الذين جاءوا جاءوا بالإفك عصبة منكم wannan tawaga ce da dawar goma zuwa saba'in ma da wani abu da yawa to shi ne wannan na farkon daga cikin sahaba annabi wato salu azwajan nabi sallallahu alaihi wasallam an amalihi fi sirri sun je gurin matan annabi kafin a saukar da ayar hijabi suka tambaye su cewa ya annabi wani annabi wani aiki annabi yake a boye na ibada suwaye na farkon akwai ruwaya da ibn hajar ya kawo amma malamai sun rauna na ta cewa mutum uku ne abdullahi bin amr bin al-as da usman bin mas'ud da sayyidina ali su ne suka je suka yi wannan tambaya amma wannan ruwaya tana da rauni akan ɗayar wata kuma ta ce a'a sayyidina abubakar ne da sayyidina ali da usman bin mas'ud da salman al-farisi da abdullahi bin umar da abdullahi bin mas'ud da miqdad bin al-aswad su ne suka shiga gidan annabi alaihi salatu wasalam suka yi wannan tambayar da suka ce ba za da ba'dum sai wanda ga cikin su yace la tazawwajun nisa ana ga yawa cewa ai ga yadda annabi yake ibada sai dai daga cikin su yace daga yau tunda haka annabi yake ibada daga yau ba ni ba aure shi ba zai aure ba wa qala ba'dum wani yace ni kuma daga yau la kullu lahab ba ni ba nama وقال بعضهم نوبو daga cike ce la anamu ala jaraj da gayo in dai dare ba ni ba bacci sai sallar dare waye ku jin wahala nan sai sallar dare kai yanzu rashin aure ba kai ta cewa ba shine mafi wahala ba saboda kai auren kai kun yarda da shi wanne ne ya fi wahala a nan waye zai fi shan wahala da wanda ya ce ba zai aure ba kwata-kwata a rayuwarsa da wanda ya ce ya daina cin nama da wanda ya ce da ke ba zai ƙara bacci da daddare ba ba wai a ida da daddare ne ba zai bacci ba amma zai da rana waye ya fi shan wahala na wanda ya daina cin nama to mutum nawa ka hana cin nama kuma suna nan lafiyar su lau kun ji gwani wai kima nama kuma wallahi ba gaskiya ba ne yanzu da za a zo nama wani ce wani ya zo na bayan sallah ya zo yana yawo da maganin maiko da zaki da maiko an yi sallah kenan da bai fita ji ne yana yawo wani wani ya kira ya ce zo kai ya ce ballahi nan zaranci da Allah ka ballahi nan ko ranka yi mai yace ina muke ganin mai kwalla gashi kana sai shekara za ka zo ka rika ka ce wai mu sha maganin da zai wanke ki yace wallahi ba za ka sha ba kamar layin nan to na ba da ba a kamuwa yawa saboda haka daga bana sai wani wannan shi ne ko shakka babu kuma ko sani mai ɗauko matsala aure ya fi shan wahala sai dai bai da lafiya in bai da lafiya wannan to na ba shi ne matsalarsa yawwa sai a biya mai yawo da wani to sai ce fa balaga dalika annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ji labari ga wasu sahabbai sun shigo gidansa har wasu sun ci alwashi sun daina kaza ba hamidallah sai ya gode wa Allah wa asna alaihi yi ba Allah wasu malamai suna suka yi zuwa yi ya tara su a masallaci ya hukan mimbari sai hudu ba wa kada yace ma ba da aqwamin kalu kaza me yake damun wasu mutane da suka ce kaza lakin ni usalli wa ana yace to bari ga muku ni da Allah ya aiko ni cewa ayyuhal muzammil kum al-layla illa qalila to yace ji ma da kuke gani wato usalli illa sallah wa ana kuma wani lokacin da ban kwanta ba duka dare nake sallah ba nisfahu aw yanqus minhu qalila akati aw jid alayhi wa ratil al-qur'ana tartila wa qala yace ma ba da aqwali na'am yace wa sumu afdis yace sannan na azumi kuma na ta azumin nafila wata ran nayi wata ran na huta annabin ma da aka yi ko wa ta zawwajin nisa kuma na aure yawa saboda haka na yi aure kamar rajuwa an sunnati duk wanda yake shabar sunna ta wanda baya kwaɗayin sunna ta bale ta minni annabi yace ba ni bai saboda haka aure sunna annabi ne shi ta muke san sa annabi yace wanda baya kwaɗayin sunna annabi annabi yace ba ni bai shi sa za ku gari a tabattun ai ba sunna annabi bane tabattun yankewa mutum ya ce shi ba zai aure ba kamar yadda za mu da hadisi ibn mas'ud Usman bin Mas'ud nan gaba in lokaci ya ba mu dama an gane ko to kun ji abin da annabi yace balaita mini wanda baya kwaɗayin aure ba ya gane ni ne za mu koya karkashin hadisi na ɗaya a raddu alamar rajaha janibin ibada ko mu bi hadisin kauce to ka daga abin nan to za mu tsaya a nan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya yaje mana kamar yadda nake so yi sanarwa insha Allah ta'ala um, zan yi balaguro ya amma duk karatun satin nan za mu yi shi za mu yi na gobe talata laraba duk za mu yi amma Allah ya da zan yi balaguro sai bayan sallah insha Allah ta'ala eh wannan jini saboda haka karatun satin nan gaba ɗaya akwai insha Allah abubuwan da muka faɗa dai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah madaukakin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunan shi kyawawa da tubobin sa madaukaka Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya shi ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya shi ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunan shi kyawawa da tubobin sa madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da ajiyoyi na da kai Allah ka biya musu bukatun Allah ka ba mu da muna mai albarka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka jala mu iyayenmu da malamanmu da yan uwa da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka jala su da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da tsawon kwana mai amfani muna roƙo Allah da sunayensa kyawawa da tsofinsa madaukaka duk waɗanda wato suke da buƙatu na alkhairi Allah ka sani Allah ka biya musu muna roƙo Allah da sunayen su kyawawa da su mun gaba ɗaukaka ƙasar mu Allah ka zauna da ita lafiya masu neman ta da matsaloli da tashi hankali Allah kai mana magani اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك وجعل سيدنا محمد وعلى آله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على فكرة العزة عما يكون سلام على المرسلين